Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicci bayi bisa tsarin da ya tsara ya kuma ga dama bisa haka. Muna godiya gare shi, muna jinjina masa, mun tabbata ba abin bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake babu abokin tare. shi kadai yake jujjuya al'amuransa baya bukatun taimakon kowa wajen gudanar da mulkinsa shi kadai yake ya tsarkaka ya daukaka ya fi karfi yadda abin da baya su a cikin tsarinsa muna godiya gare shi muna tabbatar da kadai ta kasa wacce da kadai ta kasa cikin ayyukansa na rububiya mun tabbata shi kadai yake wajen abun bauta mun shaida lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne Allah ya aiko shi da shari'a ya ba shi fiyayyen littafi shine alqur'ani mai girma ya umarce shi ya tabbatar da al'ummarsa bisa ambaton Allah a dukkan yanayin da suke ciki da dukkan lokacin da suke rayuwa ya isar da sakon Allah bai rage komai ba shine mafi alkhairin masu ambaton Allah shine wanda ya koyar da sahabbansa dawama bisa ambaton Allah domin su samu nutsuwa da nasara duniya da lahira Allah tabbata gare shi da bisa alayensa da sahabbansa da duka wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudubar tana tunatar da mu wato yawan ambaton Allah wannan taken huduba ya zo a daidai wannan lokaci saboda yadda muke mu musulmai Allah ya mana baiwa da gata da inda muka sani da inda ba mu sani ba Allah ya yi mana ni'ima da yawa daban-daban ya ba mu gara basa kusa-kusa amma sau da yawa mukan manta da su sai mu shiga wasu irin yanayi mu bar alkhairi a gaban mu tsallaka kuma muna neman mafita a inda ba za mu samu mafita ba ambaton Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mafita ga rayuwar mutum ɗaiɗaiku ko ga rayuwar mutum mutane a tare ko ga rayuwar jama'a ko ga ƙasa ko a gari ko a gida yawan ambaton Allah da yawan ba da sadakoki waɗannan su ne za ka ji yawanci bahaushe yana cewa sadaka maganin musiba wannan kan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam aka kusa a fassara da wannan kalma ta hausa wadda annabi sallallahu Alaihi wasallam mafificin abin da ya fi ba da lamari gare shi shine ambaton Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana yabon masu ambatonsa yana kuma umarni da a ambace shi dare da rana kuma a ambace shi da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuha allazina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila yana daga cikin abubuwan da mu musulmai a yau muke da sakaci a kansu wato yawan ambaton Allah domin abin da zai tabbatar mana da wannan shine in ka lura da rayuwarmu zaka ga musulmai tawaga-tawaga wurin-wurin a lokacin mai tsada suna zama da tsakirar rai suna suna da abin da zai yi Allah wataƙila maganganu zai shiga ga taɓa mutuncin wasu mutane waɗanda wataƙila ba sa gode wataƙila maganganu za su iya rusa addinin Allah wataƙila maganganu za su iya rusa a ƙasa da ci gaban ƙasa da ci gaban abun sa hiya mun saba da yawan maganganu cikin abin da ya shafe mu da abin da bai shafe mu ba yawan maganganu sai suka mantar da mu ambaton Allah cewa da Allah subhanahu wa ta'ala yi uzkurullah zikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila ku tasbihi ku tsarkake Allah bayan ya ce ku ambaci Allah ambato da yawa ya ku mu'minai ku ambaci Allah ambato da yawa ku tsarkake shi ku yi tasbihi gare shi safiya da maraice malamai sun tabbatar da cewa lokaci masu tsada su ne safiya sannan yammaci waɗannan lokuta suna da matuƙar tsada a rayuwar ɗan adam makankaninsu su ne lokacin gina duniya sassafe za ka samu an yi sallan asuba asuba tana yi an yi sallan asuba wannan lokaci ne mai tsada ba kowa ne yake fita take ya kama aiki ba sai wasu ɗaiɗaiku daga cikin jama'a amma ko da mutum zai je kama aiki ambaton Allah da an idar da sallan asuba a wannan lokaci yana da matukar girman sha'ani yasa manzo Allah Allah subhanahu wataala da kansa yake cewa wasabbihuhu bukratan wa asila idan aka duba safiya aka ambaci Allah mafi rinjayen jama'a za ka ga idan rana ta fito ake shiryawa kowa ya shirya abin da zai shirya zuwa fita inda zai je wasu tafi kasuwa wasu tafi gonakai wasu tafi ma'aikatu masana'antu wasu tafi ayyukan gwamnati wasu kowa da inda zai je yawanci sai hantsi ko kuma rana ta fito ake fara harkoki kafin rana ta fito bayan sallan asuba zuwa wannan tsakanin to shi ne lokaci mai matuƙar tsada sannan in rana ta tafi kuma asilan yammaci kenan rana ta karkata kuma ta doshi faruwa wannan lokaci ne mai tsada to yawanci lokaci mai tsada na yammaci shi ne wadda jama'a suke shagaltuwa mafi lokutan da al'umma ake shagaltuwa har ma a shiga dare za ka ga wa'yansu hirarrakinsu bayan dare bayan sallar isha a koma hirarraki na wasu abubuwa waɗanda ba za su amfani al'umma ba a duniyarsu ba za su amfani al'umma a lahirarsu ba ba a mutum aka jirgin gina harwa ko gina ƙasa ko gina abin da zai zama na alkhairi ba ba wani mutum aka zauna ana tattauna yadda za a gyara anguwa ko yadda za a gyara gari balle ko kuma yadda za a ciyar da musulunci gaba ba a hira kawai wani sunansa waɗannan lokuta al'ummar da ta zaɓi hira to ta zaɓi mutuwar zuciya al'ummar da ta zaɓi hira da yawan magana to tana kashe masana'antunta da ci gabanta da wuya al'ummar da ta ci gaba dukkan ƙasashen da suka ci gaba a duniya ba za ka gansu suna da lokutan hira ba hira zalla irin namu na arewacin najeriya dai irin wannan barkatai babu wani dalilin da yasa aka zauna ake magana babu al'umma da ci gaba tana irin wannan abu kuma ko ɗalibi ne wanda ya zaɓi hira zalla to babu wani al'ida a cikin karatunsa aka kuma ko ma'aikata ce inda ma'aikata ce kawai ta shari faɗi to shi kenan kawai babu wani abu ne da shaci faɗi za a riga yi to babu wani abu da za a cimma balle wajen ambaton Allah ya kwanta su kasuwa tabbatar mana ala bi zikri lahi taqma innul qulub wato da ambaton Allah zukata suke samun nutsuwa bawan Allah da yake yawan ambaton Allah safiya da maraice yana da bambanci cikin sauran mutane ko da cikin hali na kagani kai ko hali na rashin abun hannu ko hali na wasu abubuwa na tsare ko na wani yanayi na jarrabawa yakan samu nutsuwa a zuciya saboda mai bizbirillahi taqma innul qulub da ambaton Allah zukata suke samun zuciya suke samun nutsuwa kar mu zamanto ba ba an hana cewa a haɗu a yi maganganu ko raha wani lokaci wannan dole a rayuwar mu dan adam akwai su amma ba ya zamanto mu maye duk gaba ɗaya lokutan mu hirarrakin da ba su da amfani da yau maganganun da ba su da amfani yau gobe jibi dare da rana yammaci da zaran ba a kasuwa ko ba a ma'aikata shi kenan kawai sai su mutu a zaune da adaba da kami ya su da ya yi sumin tagurma ta mutu a sayi wata kawai ta gida in ice ake zama a kansa ya yi sumin ya zama kamar ba ice ba saboda kawai ana zama a ita hira wannan gaskiya babu alkhairi cikin haka za a iya zama domin tattauna al'amura ko tattaunawan hirarraki na daidai gwargwadon irin abubuwan da ya kamata mutane su yi amma ba dai ya zamanto lokutan mu wanta ambaton Allah mu cika su da abu da ba su da amfani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ambaton Allah ya istighfar yana ga yawa sahabbansa sallallahu alaihi wasallam cewa yana istighfari yana ambaton Allah sau ɗari a ini annabi sallallahu alaihi wasallam fa istighfarinsa sau ɗaya duk duniya a yau mu yi istighfari sau dubu dubu bai kai istighfarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sau ɗaya ba duk duniya amma yana yin sau ɗari gufira da kuma tsawon da yi da wani akara an gafarta masa duk abin da yi aljannar ma ba za a buɗe ba sai ya iso ba duk kowa aljanna ke so ba to shi shine wanda in yazo za a buɗe aljanna shi ne wanda in an sako bala'i na ranar tashin alkiyama dukkan annabawa da sauran mutane da mala'iku da kowa ba mai iya tinkarar Allah a ranar don neman alfarma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma astaghfirullah saba'ina marra ko mi'ati marra yana istighfari sau saba'in ko sau ɗari to ina mun kuma wajibi ne mu yawaita astaghfirullah wa atubu ilai hasbi Allahu wa ni'mal wakil musamman a irin wa'annan rayuwar da muke ciki yau a ce guri kaza kaza a ce gobe kaza yanayi na ban tsoro yanayi na rikita rikita ga mutuwa tana iya zuwa mutane sun shirya ko su shirya ba babu wacce da kananan shekaru babu wacce da tashi kowa ajalin sa yayi kuma ana cikin lokaci na motul fuji'a mutuwa ne kawai ba zato ba tsammani wajibi ne mu rinka shiryawa ta hanyar shiryawa shine yawan ambaton Allah subhanahu wataala da ya ambaci musulmai da mummai ya nau'anta sifofi da kiransu da sunaye ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati da ya jera su maza da mata can sai ce wazakirina Allah kathira wazakirati wazakirina Allah kathira wazakirati da masu ambaton Allah maza masu ambaton Allah da yawa sannan kuma da mata masu ambaton Allah da yawa ya ce wazakirati kasirar ɗin da aka faɗa wurin maza ya isar da kasirar ɗin a haɗa shi gurin mata ya ce wazakirin Allah kasiran ta ƙadirin shi ne wazakiratin Allah kasiran shi ma saboda haka ambaton Allah da yawa yanzu misali irin jiya alhamis irin yau juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni yayi ya roƙi al'ummarsa su yawaita salati gare shi a ranar juma'a ba kawai don ya samu falala wacce bai samu ba shi ya riga ya jefa ya tabi yawan salatin mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a irin wannan rana falala ce yawan falalar da za mu samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa mafificiyar rana cikin malin maganarsa gare mu ita ce ranar juma'a yace mu yawaita salati gare shi malamai suka ce tun daga ranar alhamis da daddare irin jiya da daddare in mutu yana zaune ya yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci salati da za a yi masa sahabbai sun tambaye shi yayin za su yi masa salati yace qulu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga cewa juma'a alhamis daren juma'a mutum ya yawaita wannan ko da yana kwance bai yi bacci ba yana tashi juma'a bayan dukkan sauran azkar da mutum yake yawanci salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a kasuwa kake a lokacin da ba wasu maganganu sun ɗaiɗaya ka ko na cinikayya ko na wasu abuwa mutum yana yawanci salati a sirrance shi karansa tsakaninsa da ubangiji shi san me yake yi a ofishi kake zaune kana tafiya ka yawaita istighfari tasbihi subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر متينا يويت wannan yana gina lahirarsa kuma yana gina duniyarsa domin duniya zaka samu nutsuwa a cikin ta kuma zaka rinka samun kariya daga Allah ta inda baka tsammani wanda ke ambaton Allah ba za ka hada shi da wanda baya ambaton Allah kaman bishiya da ake mata bayi aka shuka ta ko aka dasa ta ake mata bayi take samun hasken rana irin yadda take so bayi irin yadda take so iska irin yadda take so tana da bambanci da wadda take kawai zaune tunda aka dasa ta haka aka barta ba a san ma me ake ciki ba Daka mu mutane mu raye zukatanmu da ambaton Allah da yawan tina Allah da yawan komawa ga Allah ko mu rinka ambaton Allah tare da gaurayawa da tsoron Allah da tina za mu tsaya a gaban Allah shekaru suna tafiya lokacin da kake da shi shine naka da ya wuce ya wuce lokacin da kake da shi ka amfani da shi minti daya minti biyu malamai suna magana malaman baya bayan nan su sheikh bin baz rahimahullahu ta'ala wannan a shekarun nan ya rasu yana raye kusa kusan nan contemporary mutane wadda muna jami'ar wajen lokacin da Allah ya masa rasuwa amma wanda suke rayu da shi suna ambaton cewa suna jinsa tsakanin neman abinci kafin ɗauko wata zuwa wata sai ya ambaci Allah zamansa tashinsa wasu mutane bayan sun rasu akwai mace mai marayu ba a taɓa sanin yadda take rayuwa ba sai bayan ya rasu ashe salari yake ba ta ba wanda ya sani duk inda su ne ambaton Allah ana tafiya shi fa baya gani ga shekaru ya tsufa a lokacin abokan tafiyarsa gaba ɗaya gajiya ta kai gajiya sun tsaya wani guri bacci ya ɗauki kowa wani ya farka a cikin sai ganshi a tsaye kawai yana sallah sai tashi sauran ya ce ba mu sha ta zama ba sheka yana sallah sau da haka wa'innan su ne raya zuciya idan mutum ya saba da ambaton Allah ba zai iya zama ba tare da ambaton Allah ba amma idan mutum ya saba da surutu shi kuma zai iya zama ba tare da surutu ba ya faɗi ƙarya ya faɗi abin da ba shi da amfani kuma Allah zai maka hisabi balle idan shekaru sun tafi mutum ya yawaita ambaton Allah yana gina lahirarsa duniya ya sallame ta duniya akwai lokacin da yake zama a sallami duniya ba ana ritaya ba aikin gwamnati in ce akwai shekarun da in ma mutum bai ritaya ba bata lokacin sa yake yi ya kamata ya ritaya don ya huta wani bature da tsarin duniya aka tsara to haka duniya akwai shekarun da in aka je duniyar ba ta kuma ce Allah da ya bar ku ne kawai ya ba ku tsoron kuke rayuwa saboda ka asallami duniya a yawaita ambaton Allah karanta alqur'ani abubuwa alaji Ahmad Haruna marigayi Allah ya ji kansa Allah ya masa baiwa da wannan alaji Ahmad Haruna baban ciyamar da local government ne yanzu wadda shi tsarinsa tun da Allah subhanahu wataala ya sa ya ga shekaru sun tafi sai ya sallami duniya kullum karatun qur'ani sai an baton Allah lokacin da ya gina wancan masallaci Umar bin Khattab da aka yi masa lakabi da Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu kullum shi kadai a masallacin zai zo ya share tun ba bude masallacin ba ya share ya gyara ya yi sallan walaha ya zauna shi kadai zaka gani wata rana ce mu je mu ga masallaci da zo na same shi shi kadai a masallaci ya yi sallar walahansa ya zauna a kujera kawai yana zaune ya sallami duniya ya ce iya abin da zan gina yanzu na gina can filin ma na bayar in an rayu waɗanda suka samu dama su ma su gina ni kam iya abin da zan yi kenan mara kuma wani addu'a Allah ya sa karɓaɓɓe ne a gurin Allah an sallami duniya ya ku bayan Allah mu ambaci Allah mu yi kokari wajen ambaton Allah mu tsaya tsayin daka mu rinka ambaton Allah safiya da maraice zaka ga matsalolin nan suna mana sauki ko rashi ne a gidanka kai ne shugaban gidan da zaka dora su akan ambaton Allah wani sai zaka ga danka ko yarka rashin lafiya wani sai iyalin mutum rashin lafiya wani sai yawaita ambaton Allah gidanka a gina shi da karatun alqur'ani a rinka yawaita karatun alqur'ani a yawaita ambaton Allah kana tafiya kana ambaton Allah kana tasbihi kana istighfari maganganun ka su zama alkhairi kada zama to kullum ka faɗi abin da ka sani da abin da baka sani ba ka ci mutuncin wane ka ci mutuncin shugaba ka ci mutuncin talaka ka ci mutuncin mai kuɗi ka ci mutuncin mara kuɗi ka ci mutuncin malami ka ci mutuncin kowa wannan bai dace ba duka abin da ka faɗa sai Allah ya maka hisabi a kansa ranar tashin alkiyama ya kuma yin Allah mu gyara zukatanmu mu gyara haratanmu mu ambaci Allah a guraren ayyukanmu wani mutum za ka gan shi haka kawai ka ji rai zuciyarka tana raya maka abin da ba daidai ba a game da shi ambaci Allah sai gaba ruwanka kowa ya yi gaba ya ci gaba da rayuwarsa ku sa abin da yake gaban mu yi da gaske muna masu ambaton Allah muna neman rahamar Allah har mu gama da duniya dole za mu gama da duniya in mun gama su wuce sun kare amma in ka ambaci Allah rayuwarka tana nan tana ci gaba kuma inda ka saba ambaton Allah ko ka mutu Allah subhanahu wataala zai rika baka ladan wannan ambaton Allah domin da kana raye kana yi ya ku bayin Allah mu yi mu dage Allah ya sa mu dace إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم بعد نفسي بتقوى الله جل وعلا وأذكركم بعد نفسي بذكر الله وكثرة ذكر الله لأن الله أمركم بذلك حيث قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأسيلا أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم نعم أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا تعلموا وتدبروا قول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر عباده وأوصفهم بصفات ووصفهم بالصفات بعد أن ذكرهم بالأسماء المختارة منه جل وعلا فقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية فلما أراد أن يختم الآية ختمها بذكر الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فقال جل من قائل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والذاكرين الله كثيرا والذاكرات بعد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمن انظروا إلى هذه الصفات والأسماء لكن ما الذي يزين هذه الأسماء والصفات هو ذكر الله فدلت الآية أو اختتم الآية بما يدل على أن ذكر الله من أفضل الأعمال إذا كان الإنسان مسلما أو مؤمنا فليذكر الله ذكرا كثيرا فلما ذكر الله سبحانه وتعالى فقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات انظروا عباد الله أن نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يذكر الله ويستغفره سبعين مرة أو مئة مرة فما بالنا نحن المسلمون اليوم فلنكثر من ذكر الله فلنكثر من ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأسئلة اغتنموا هذه الفرص وقت الصباح ووقت المساء اذكروا الله في هاتين الوقتين لأن الله ذكرهما يا عباد الله واعلموا عباد الله أن أفضل أعمالكم وأسرع الله رحمة للعالمين لأن الله أمركم بذلك فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ارفع عنا الورى والبلاء والغلا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا غمبي وعن بلدنا نيجيريا وسائر بلاد المسلمين اللهم أدم الأمن والسلامة في شمال شرق في شمال غرب نيجيريا وأدم الأمن والسلامة في شلا- في شمال شرق نيجيريا وفي شمال نيجيريا وفي نيجيريا كلها يا رب العالمين وفي سائر بلاد المسلمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم احفظ بلاد الحرمين مكة والمدينة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزا- وأز- وأز- وأساتذتنا وعلمائنا ومشايخنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واحفظنا وإياهم من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه اللهم حلل لهم يا رب العالمين مشاكلهم ومشاكلنا يا ذا الجلال والإكرام وأرنا قدرتك فيما لا, فيما لا نستطيع إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه وعلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله